أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم من يوزام تاشي آه بيتي نتريد شابير آه بيتي نفرقنا تريد شاهد دمك قانا yana magana game da mutum ya watsar da mutanen banza ba kowane mutum mai shirhi za ka ɗauka ya zama abokin tafiyar ka ba sai ta ja maka matsala shi yasa ce maka wa fawwikan sahaman numairi ka daidaita kibiya irin ta numairi ma'ana ka yi jifa kenan liman ga mutumin da lidurkil aliya'i zuwa ga hanya ta ɗaukaka lafi waffaki bai dace ba ya ce waf albi man yartabu minhu misli fi'il misli fi'il للمتلمس الذي بالحزق يتي وافعل بمن ترتاب منه مثل فعل المتلمس الذي بالحزق يتي وافعل كأيكتا بمن ترتاب منه ga wanda kake shakku a cikin lamarinsa duk mutum da kake shakku a cikin lamarinsa kana ganin cewa zai cuce ka ne ko ba zai cuce ka ba shine waf'al biman tartabu minhu ka aikata wanda kake shakku minhu ga lamarinsa, misal fi'ilil mutalammisi, misalin kamar aikin mutalammisi, wani mutum ne da ake kiransa mutalammis, allabibi wanda yake mai hankali, alhazki wanda yake mai hazaka. Shi mutalammis nan a mutum ne da aka yi shi da shi da ɗan uwansa ne, a ɗan uwansa arfa ne. a wani abu ya haɗa su da sarki sai sarki ya rubuta takarda ya ba wa mutalammis ya faɗi wani sarki a can wani guri kaza ce ka kai wannan takaddar a wannan sarkin saboda haka zai maka alkhairi na baka takaddar nan ne akwai alkhairin da nke so amma amma ka kai wa sarki wani ka ce maka wannan alkhairin shikenan da shi da ɗan uwansa ɗarfa shikenan shi kuma wannan mutalammis ɗin ya ce kai muna garin nan da sarkin nan shekara da shekaru duk duke da take garin nan ba zai ɗauka ya ba sai ya tura can wani sarkin wani ƙauye ya ce anya kuwa to shi daman bai iya karatu ba sai ya nemo wani yaro wanda iya karatu sai ya ce ga wata takarda nan buɗe wannan ka takardar ka karanta min ya buɗe takardar ya karanta masa ya ce abin da aka rubuta cewa duk wanda ya kawo takardar nan a kashe shi a sa kansa abu a kawo min shikenan yana gani yace to shikenan ai ta kwana gidan sarki kawai da yaje sai ya jefa takardar a ruwa sai ya bar garin shi kuma ɗaya abokin nasa ɗan uwan nasa ɗarfa yace masa wane kar ka kai wannan takardar yace a yace ai tunda sarki yace na kai za a yi min alkhairi to ina tsammanin insha Allah alkhairin za mu yace in in fa kar ka kai to karshe shi din ya kai takardar aka kashe shi yace to saboda ka duk wanda kake shakku a kansa to kai aiki kai amfani da irin wannan shi ne waf'alka aikata biman tartabu minhu ga wanda kake shakku da shi misl fi'ilil mutalammis labibi irin aikin mutalammis allabibi wanda yake mai hankali alhaziki mai hazaka alqas sahifati bi nahri hiratin wa qala ibn hind arid wa aburqi e wa aburqi yace alqis sahifata shi wannan a mutalammis wanda ke da hankali alƙar sahifata sai jefa wannan takaddar da aka bashi ya kai binahar hiratin a kogin hira sunan kogi ne waƙala da ya jefa sai ce ya buni hindin ya kai ɗan hindu yana nufin wannan sarkin kenan ar'id ka ƙare yin cidarka wa aburki ka ƙare yin walƙiyarka mana ka ƙare hargowarka ta banza shine ar'id wa aburki shi ma kamar karin magana ne kamar ka ce ka kare shure-shurenka ka gama shirmanka da haukarka shikenan ya bar garin ya ce wala ta id bi wa'adi urqubin akan wa fi wa fa samau alin bil ablaqi e yace ta id bi wa'adi bi wannan wala ta id bi wa'adi urqubin wala ta id kada kai alƙawari bi wa'adi urqubin da irin alƙawarin urqub shi ne wanda muka karanta shi a cikin kasir bana su'adu ko kanat mawa'idu urqubil laha masala urqub shine mutumin da laraba suke kafa hujja da shi wajen karya alƙawari shine dai wanda yawa dan uwansa alƙawari zai bashi dabino yayi ta zuwa yayi ta zuwa ƙarshe dai ya hana shi so saboda haka yace idan ka san in kai mutum alƙawari ba za ka iya cika ba to karka masa alƙawari shine wala ta id kada kai alƙawari bi wa'adi urqubin da alƙawari irin na urqubi akan kada kai wa dan uwanka haka wa fih ka cika wa dan uwanka alƙawari wafa samawalin irin cika alkawarin samawadu bil abuluki a abuluki eh irin cika alkawarin samawadu bil abuluki a birnin abuluki abulukin sunan gari ne shi wannan samawalin nan mutum ne wanda imru'ul qais ya bashi ajiya da ya bashi ajiya sai wani sarki abokin rigimar imru'ul qais ya zo ya ce sai ya bashi wannan ajiyar kuma wannan ajiya ce ta kayan yaƙi sai ce na yi alkawari imrul kaisu ya ban ajiya wannan kayan da ya ban kaya ne na amana sarkin ya ce lalle lalle sai ya bashi saboda haka ya rufe garin ƙarshe shi wannan sarkin ya kama ya kama ɗan sama ali ya gaya masa ya ce to ko ka ban kayan yaƙin imrul kaisi ko in kashe ɗanka ya ce ni ku dan karya alkawari gwara ka kashe ɗana saboda haka ya kashe ɗan wannan sama wa ali saboda haka yake ce maka wa fi eh wala ta idbi wa ada urqubi kada kai alkawari da irin alkawarin urqubi akan ga dan uwanka wa fi ka cika alkawari wa fa sama wa ali irin cika alkawarin sama wa ali bil abulki wanda ya birnin abulki yace sahha bi adri imru il qais wa qad taraka najluhu gasilul alaqi yace shahha bi adru imru il qais wa qad taraka najluhu gasil alaƙi shaha shi wannan samau are shaha ya yi rowa ma'ana na nufin ya hana bi adru imru ulkaisi sulken nan na imru ulkaisi wa qad taraka najluhu haqiqa ya bar ɗansa gasil alaƙi abun wankewa da jini an bashi ajiya yace da kayan ajiya ya bata gwara aka shi ɗansa kuma ƙarshe haka aka yi a kashe ɗansa kuma mai ajiya ya zo ya ba shi kayansa ya ce sau da aka cika alkawari irin cika alkawarin sama wa ali ya ce wa misali jari libini dawo da wala ta ɗima abihi illam ta kumbil ahmuƙi ya ce wa misali jari li'abi da da wannan da wala ta ɗima abihi illam ta kumbil ahmuƙi ya ce wa misali jari la'abi da adi sannan kuma ya ce wa lataɗama e lataɗama kada ka yi tsammani e wa lataɗama abihi a kada ka yi tsammani wa misali jari abi du'adi cewa za ka sami makwabci irin abi du'adi shi ma wanda ake buga misali da shi wajen karamci ne ma'ana wannan zamanin kar ka yi tsammanin cewa kowane mutum za ka iya ɗaukan amana ka bashi ya ce bi illam ta kumbil ahamuki in dai kai ba wawa ba ne in dai kai ba wawan mutum ba ne to kar ka yadda ka ɗauka cewa kowa za a iya ɗaukan amana a washi eh illam ta kumbil ahamuki in dai kai ba wawa ba ne eh wa mujalisan la takafu sharrahu وكن وكن بن شور لن ترى من مطرقه يتي وهمد جليسا لا تكاف شره وكبن شور لن ترى من مطرقه yace wahamud jalisa ka gode wa abokin zamanka la ta kafu sharrahu wanda baka tsoron sharrinsa ma'ana wai mutum ba sai zai iya baka komai ba in dai mutum zaka iya zauna da shi ba tare da kana tsammanin zai cuce ka ba to ka gode masa iya zaman lafiya da za ku yi da mutum karka ce ai baya bani komai tun da muke da Allah juwana ban taɓa cin nerarsa ba ya ce a in dai kuna zaune lafiya da shi ba ka tsammanin zai cuce ka to ka gode masa shine wahamad jalisan ka gode wa abokin zaman ka la ta kafu sharrahu wanda baka tsoron sharrinsa waka bini waka bini sha'uwa bini shaurin lan tara min mudurki ya ce wa kabini shaurin kamar ibini shauri sunan mutum ne lantara min mudurki baka ga wani bako mai zuwa ba kamar sa shi ma ibn shaur mutum ne wanda suke kafa misali da shi a cikin larabawa wajen hidima cewa duk mutumin da ya zo wurinsa zai masa sha tara ta arziki ƙarshen ma alkhairi da za ka zo wurinsa rakumin ka yi mutu shi zai biya ka shi ne wahamar jalisan ka gode wa abokin zama la ta kafu sharahu da baka tsoron zai cutar da kai sharinsa waka bin shaurin lantara min muturki lantara min muturki ba ka ga wani bako mai zuwa da daddare ba ka ibn shaurin kamar ibn shauri wannan ka naumil fahadi aw abudi an ay bil wara wa zanna la tuhaqqiqi yace wannan ka naumi fahdil ka naumil fahdi aw abuda an ay bil wara wa zanna la tuhaqqiqi daga cikin shawarwari da yake baka a rayuwa maganganu na hikima yace cewa wannan kai barci naumu fahdin irin nau irin barci na fahadu shine a ce kamar siyaki nau'i ne na dabba wannan ka mai fahadin kai barci irin na siyaki aw abuda ko kuma kai barci irin na abuda shi wannan abudan wani mutum ne wanda larabawa suke buga misali da shi wajen barci shi wannan siyaki yana daga cikin dabbobi da su larabawa suke cewa suna daga cikin dabbobi masu nauyin barci saboda haka ya ce to kai barci amma yana nufin barci shine kamar karabu da karafkara shine wannan nomi fahadi kai barci irin barci na siyaki aw abuda ko kuma nauyi irin barci irin na abuda an aibil wara to ba kwanta zaka kai barci ba a'a an aibil wara game da barin aibi na talikai shine aibi na mutane wane yayi laifi kaza wane yayi laifi kaza wane yayi laifi kaza yace to kai na bacci irin na siyaki ko kuma bacci na abuda an aibil wara daga barin laifukan mutane wazanna ka dauka duk wani laifi da aka ce wane yayi to wazanna ka dauka kawai abin zato ake la to hakiki kada ka ka dauka abin tabbas da an ce wane yayi laifi kaza kawai ka dauka ka zauna ka dauka gaske ne yace duk laifin da aka ce wani mutum yayi to wazanna kawai ka ɗauke shi zato da latu hakiki kada ka tabbatar da shi e wannan nomi fahadin ka nomi fahadi kai bacci irin baccin fahadi aw abuda ko kuma abuda ko kuma abuda shi wannan abudan ko abuda a laraba suna buga misali da shi wajen barci suka ce mutum ne wanda yana iya yin kwana bakwai yana barci a larabawa ba a samu mutumin da ya kai shi barci ba yana iya yin kwana bakwai yana yin barci bai farka ba da in ga wani mai sharhi ma ya ce yana iya yin barcin shekara uku amma na kwana bakwai din ya fi kusa da hankali shi ne dai laraba suke buga misali da shi wajen barci mutum ne mai yawan barci wanda ba taɓa samu a tarihi mutum da kai shi barci ba zai kwana bakwai yana barci wasu ma suka ce har shekara biyu ma yana yana barci amma dai na kwana uku ai na kwana bakwai din ya fi kusa da hankali saboda haka dai yana cewa kawai ka rabu da laifin mutane ne eh wal taqwa absara من الهدى هدى والزرقاء بعيب نفسك المحقق yake cewa waltaku absara min alhudhudi wazzurqa bi aibi nafsika almuhaqqiqi yace waltaku ka kasance absara mafi lura min alhudhudi daga tsuntsun nan huda-huda a rayuwa ka zamto kana da lura fiye da tsuntsun nan na huda-huda kaga tsuntsun nan na huda-huda na annabi Sulaiman idan guri za a toni ruwa ma shi zai nuna yadda za a tona saboda haka yana daga cikin tsuntsaye masu wayo ya ce to ka kasance a rayuwa ka fi alhuda huda dabara shine walta ko ka kasance a busara mafi basira min alhuda huda hudi daga tsuntsun nan huda hudi wazzurka ka kasance mutum mai lura fiye da wannan matar da ake kiranta zarqa'u ita zarqa'u za ta iya kallo mutum tafiyar kwana uku mutum tafiyar kwana uku daga nan a ce mun mutum yana tahowa kafa sai ya kwana uku zai iso nan to daga wannan lokaci daga wannan gurin ma tana kallon sa to ka kasance mafi kallo daga zarqa'u yace amma fa bi aibi nafsika galefin kanka da kanka al muhaqqiqi wanda yake shi wannan din tabbas ne in dai kai mutum ne to kana da wannan laifin to ka fi al huda huda ka fi zarqa'ul yamama kallo na laifin kanka al muhaqqiqi wanda kuma haƙiƙa ne garanti kana da laifi to ka fi kowa ganin aibin kanka ba na mutane ba eh wa kun ka mislil wasidi gaslatan an shatami dari an wa atbi wa atbi wa atbi suqi eh wa kun ka mislil wasidi gaslatan an shatami bari'in wa atbi shuqi yace wa kun ka kasance ka mislil wasidi kamar mutumin da ake kiransa wasuɗi gaflatan wajen rafkana shi wasuɗi mutum ne shi ma da laraba suke buga misal da shi wajen rafkana shi an ce shi har a gurin yaki yana iya yin barci so tsaba sakaci to gaflatan wajen rafkana an shatmi dari'in wajen zagin kaskantaccen mutum kafi wasuɗi rafkana amma fa daga zagin rafkanan nan mutum dari'in shine kaskantaccen mutum wa atbi da kuma aibatawan shi'uƙi annamimin mutum. Suƙuƙi, yawwa wa asbi suƙuƙi, e, ba shi'uƙi ba kamar yadda nuska, suƙuƙi da kuma aibata, da kuma aibata suƙuƙi a annamimin mutum. E, ina ga za mu tsaya nan.